أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوا مدينة دبو دايا دادي 442 wanda ya daidai da 21 ne ko 21 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa yau nawa biyar ne to na ce shida ko biyar ne ko to to sanarwar sarkin musulmi biyar ga wata biyar ga watan rabi'in thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zuwa da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin iziya na babban malami abul hassan ashadili rahimahullah inda muke bin sharhi da bayanai na babban malaminmu doktor kuma profesa ainihin muhammad mansur sakkwato a cikin littafin safato rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya wannan kuma shine darasinmu na 41 cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da yaya ake riskar jam'i yaya ake riskar jam'i inda shi malam mai iziya yake cewa falalar jam'i tana samuwa da riskar raka'a guda da sujadanta wato ruku'u da sujada guda biyu duk wanda ya riski ainihin wato wanda ya riski raka'a guda cikakkiya a sallah to babu damar ya sake maimaita wannan sallar jam'in a wani jam'in daban to kusan a wannan gabar muka yi ta tattaunawa satin da ya wuce muka ji akwai mazahib ko mazhabobi har guda biyu a kai game da wayanda suka ce an riski sallah kuma an riski falalar jam'i a dukkan wata gaba da aka riska a sallah wasu kuma suka ce a'a idan har ba a riski mafi karanci daga raka ɗaya ba to ba a riski ainihin wato sallar jam'i ba a ƙarƙashin haka ba a riski falalarta ba kusan wannan gabar muka yi ta kaiwa da komowa da kuma dalilan da muka ji daga ainihin wato malamai inda shi kansa malam ya yi tarjihi a ƙarshe to gabar zancenmu wasu sun fara yin tambaya akan wannan gabar satin da ya wuce muka ce to insha Allah akan wannan gabar za a tashi shine i'adatu salatil farida maimaita sallar farilla alal musannif rahimahullah wa man salla wahdahu aw lam yudrik ma'al imami raka'atan kamilatan mala yake cewa wa man salla wahdahu wanda ya salla shi kadai aw ko kuma lam yudrik bai riska ba ma'al imami tare da liman raka'atan kamila raka'a guda cikakkiya imma dai shi kadai ya sallarsa ko kuma ya zo ya bi liman amma kuma ya zo ya tarar da liman a raka a ƙarshe kuma bai riske raka a ko ɗaya ba a cikin sallar fa inna lahu an yu'i da hafi jama'atin mala yace to shi wannan wanda ya sallarsa shi kadai ko kuma yana zuwa ya zama ya samu ƙasa da raka'a guda ma'ana bai samu raka'a ɗaya cikakkiya ba to yana da damar ya sake maimaita wannan sallar ko ya sake wannan sallar fi jama'atin a cikin wani jam'in aw ma'a wahidin ko kuma ya zama ya sake wannan sallar tare da wani mutum ɗaya mamuman amma sai dai ya zama mamu a fahimci wannan gabar wai idan mutum ya yi sallarsa shi kadai kuma zai iya sake ta a cikin jam'i ko kuma ya sake ta tare da wani su zama su su biyu amma sai dai shi ya zama mamu wancan wanda bai yi ta ba ya zama liman sannan duk da haka nawiyan bizalika at-tafwida wai yana mai niyya da sake wannan sallar yayi sallarsa shi kadai sai kuma ya ga wani jam'i ana yi to zai iya sakewa ya shiga cikin wannan jam'in a sake sallar da shi ko yayi sallarsa shi kadai sai kuma ya ga wani shi ma bai sallah ba to sai yake so su haɗu su yi sallah don su samu falalar jam'i to zai iya yin haka to ya za a yi tunda shi ya riga ya sallarsa shi kadai kuma gashi yanzu zai sake yi yaya waɗannan salloli guda biyu za su zama sai malam yake cewa nawiyan bizalika yana mai niyya bizalika da wannan sake sallar da zai yi at-tafwida mika al'amari zuwa ga Allah ya Allah ga sallata nayi ni kadai yanzu ga wani jam'in nan na gani to yanzu na shiga cikin wannan jam'in da haka na mika al'amari zuwa gare ka ya Allah shine nawiyan bizalika tafwida in ta farkon Allah ta'ala ya dauka in ta biyin amma dai ya mika yayi fawwala al'amarinsa zuwa ga Allah in kana tilka salatu amma fa idan wannan sallar ta kasance gairal magribi ba magariba ba ce kenan in kun fahimci wannan gabar idan sallar magariba ce mutum ya yi ta shi kadai to ba zai sake ta ba cikin wani jam'in wa kazal isha'u haka ma sallar isha ba zai sake ta ba ba da wutirin sahihin bayan ya yi wutiri ingantacce ya riga ya sallar isha shi kadai kuma ya yi shafa'i da wutirinsa ya gama kuma sai ya ga wani jam'in to ba zai bu batun da ya riga ya wuturi an bayyanci wannan sharaɗin kenan zai iya sakewa amma banda magariba banda kuma sallar isha'in da ya yi mata wuturi wa man uqimat alaihi tilka sala wanda aka tayar masa da iqamar wannan sallar wa huwa fil masjid yana cikin masallacin fa innahu la yabda'u bi tilka sala ba zai faru wannan sallar ba wala gairi ha ko watanta fardan ta farilla au nafilan ko a matsayin nafila ya riga ya yi sallam yana ishara zuwa ga sallan magariba ya riga ya yi sallan magariba yana zaune a masallaci ko dai yana tsammanin an idar da sallah dan ya shigo ya gabe ga mutane ba ashe ba yi sallah ba ina fata an gane da haka sai yi sallan magariba sai yana sallan magariba sai ga kuma gashi an zo za a tada ikama ta wannan sallan magaribar da ya riga ya yi ta to wai ba zai yi ba ba zai bi wannan jami'in ba ba zai yi ta a matsayin sallar farilla ya bi magariba ba kuma ko da shi ne zai limanci irin wancan matsalar da muka karanta ya zama shi ya zama ya yi limancin amma na fila yake nufi to ba zai ba kun san a wancan satin dumin karanta wannan ko to Allah ya sa an fahimci wannan gabar abubuwa ne wajen guda hudu malam ya ambata abu na farko don a gane karatun duk wanda ya riski wanda kai bai riski raka'a guda cikakkiya ba a cikin sallar jam'i to zai iya sake ta a wani jam'in wannan matsalar farko kenan bai samu raka'a ko ɗaya ba to zai iya sake wannan sallar a cikin jam'i ɗaya ko kuma a'a shi kaɗai ya yi sallarsa da farko sai ya ga wani jam'in to zai iya bin wannan jam'in sannan idan kuma ya yi sallar shi kaɗai ne sai ga wani shi ma ya zo bai sallah ba sai yake so su haɗu da shi su kuma yin sallah to za su iya haɗuwa su yi sallar amma shi ne zai zama mamu ba liman ba an gane wannan sannan sai ce bayan ya yi sallah kuma ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah a matsayinsa na wanda ya yi sallah shi kaɗai kuma yanzu ya zo ya sake ta a cikin jam'i to yanzu ba cewa zai to ni wannan ta jam'in ita na zaɓa ba kawai shi kenan ya bar al'amarin zuwa ga Allah idan waccan ta farkon ita Allah ya karba shi kenan alhamdulillah in wannan ta biyan ya Allah ta'ala ya karban masa shi kenan sai ya ce amma wannan sake sallar da ake magana a kansa banda magariba banda sallar isha'in da an riga an yi wuturi na ba ta gane kenan idan mutum ya yi sallar shi kadai ta magariba sai zo ta raga jami'a na yi ba zai sake ba kun gane wannan gabar ko kuma ya yi sallar isha shi kadai kuma da ya gama sallar isharsa sai ya tashi ya shafa'insa da wutiri ya gama wutiri sai kuma ya ga jami'i za a na wannan sallar ishan to tun da ya riga ya yi wutiri ba zai sake ba an bayanci wannan gabar ita ma to sai ce wanda kuma aka tayar da ikama ko dai ana nufin ya jagoranci sallar ya riga ya yi sallar magaribar sai kuma aka zo ashe ba a yi sallar ba to sai aka tada iqama na sallan magariba wadda shi ya riga ya yi ta shi kadai to ba zai yi wannan sallar ba ta magariba tun da ya riga ya yi ta an gaya mana ba a yin ba a maimaita ta tun da ya riga ya yi to ba zai yi wannan sallar magariba ba a matsayin farilla ko nafila matsala ta fito تقدم الكلام حول مشروعية إعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة sai doktor yake ce mana taqaddamal kalam yace magana ta riga ta gabata haula mashru'iyyati i'adati sala a ƙarƙashin shar'anta sake sallah liman sallaha ga wanda ya sallace ta fi jama'atin a cikin jam'i thumma adraka jama'atan ukhra sannan ya riski wata jama'a daban fi masjidin akhar a wani masallacin daban faman sallaha wahadahu wanda ya sallaci wannan sallah shi kadai sun ha sannan ya riski wannan sallar dai ana yin tafi masjidin a masallaci au ma'a jama'atin ko kuma ya tarar da ana yin wannan sallar tare da jama'a fa min babil au min babi aula to yana daga cikin abin da ma ya fi a ce ya sake idan har wancan wanda ainihin wato ya sallace ta a cikin jam'i ثم أدرك جماعة أخرى في مسجد آخر yaje wani masallacin kuma ya ga ana yin wata ana yin sallar jam'in to sai an ce zai iya sallatarta kamar yadda hadisan da muka karanta ai duk sun yi sallolin su kuma suka zo suka tara ana yin wata sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tashi su to idan har wanda ya riga ya yi sallar ya zo ya tara ana wani jam'i an ce shi ma ya sake bi to wanda kuma ya yi sallar sa shi kadai sai ya zo wani masallacin ya ga ana sallar jam'i to ai min babu aula a ce shi ya sake mafhum lakin qaulul musannif sai dai maganar malam mai iziya shine musannif maganar mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadhili da yace nawiyan bi zalika tafwida ghairu zahirin wannan maganar tasa bata fito fili ba ina fatan gane bal sai yace abin ba ba, ba tafwid zai ba yanwi kawai yayi niyya an takuna thaniyatu nafila zai yi niyyar wannan sallah ta biyu nafila ce li'anna salatahul ula domin waccan sallah ta ta farko qad waqa'at fariida ta riga ta yayi ta a matsayin farilla kuma ba za a yi sallar farilla sau biyu ba lokacin da yayi ta ba ta ba ba sallar farilla yayi niyya ya kuma riga yayi sallar farilla to yanzu ya ga ana yin wani jam'i yake kwadayin jam'in zai shiga wannan jam'in ne da niyyar me nafila da aka magana tafawuz bai taso ba sallarsa ta farko ita ce farilla wannan ta biyun nafila ce shi yasa sai ce wannan magana ta nawiyan bi zalika tafawida ghairu zahir ta saba wa zahirin nusus da aka abin nan domin nusus din da muka karanta shine idan ya sake sallah ta biyu to wannan sallar ta biyu nafila ce waccan ta farkon ita ce farilla wa bari adbi hadhin matuhu kuma nauyin wato a nauyin da aka ɗora masa na sallar ya sauke shi ya kubuta da shi biha da waccan sallar ta farko da yi da haka waccan sallar ta farko da yi ya riga ya sauke farilla ya sauke wajibin da aka ɗora masa shine ma'ana wa bari ad biha zimmatuhu nauyin da aka kallafa masa na yin sallar ya kubuta da shi biha da wannan sallar ta farko da yayi yanzu ba abin sa sallar farilla ya riga ya sallarsa shi kadai ba a cikin jam'i ba to sallarsa ta farilla da aka nemi yayi yayi kun gane wannan annaha la tajibu alai bi dalilin dalilin cewa annaha la tajibu alai saniyan wannan sallar kuma ba ta sake waje ba a gare shi ya sake yin karo na biyu domin da ta farkon abinda shari'a ta nema ya riga ya sauke yayi sai ya ce ya dullo alaihi hadithu yazid bin al-aswad as-sabiq hadisin al-yazid bin aswad wanda ya gabata yana zama hujja akan haka wa fihi a cikin hadisin idza sallaitu ma fi rihalikuma hadisin da muka karanta satin da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah ya ga wasu mutane guda biyu suna can gefe ba su yi sallah ba sai ya sa a zo da su karfada sun tsorata suna ta ainihin wato a makyarketa ta irin ta tsoro me ya hana uku sallah suka ce ai mun yi sallah a gidajenmu ko a masaukinmu sai ce idza sallaitu ma fi rihalikuma manzo Allah ce idan kuka yi sallah a masaukinku thumma ataituma masjid masjida jama'atin thumma ataitu ma masjida jama'atin sannan kuka zo masallacin jama'a jam'i fa salliya ma'ahum ku yi sallar tare da su a matsayin farilla fa inna halakuma me nafila magana at tafwid nawiyan bidhalika tafwida ya tashi daga aiki su ma da aka ce su sake ba a matsayin farilla aka ce su sake ba su sake ta a matsayin nafila wannan hadisi ya gabata hadisin tirmidhi hadisi na 219 imamu nasa'i mujalladi na biyu hadisi na 112 wa gairihima wa yustadallu ana kuma kafa hujja li adamil farqi baina man sallal ula akan rashin bambanci tsakanin wanda ya salla ta farko mun faridan shi kadai au jama'atan ko a cikin jam'i thumma jaa ila masjidi jama'atin sannan ya zo masallacin jama'a lam yusalluha su ba su sallaci wannan sallar ba ba wani nassi wato wa yustadallu ana sake kafa hujja li adamil farqi babu wani bambanci baina man sallal ula tsakanin wanda ya salla ta farko mun faridan shi kadai yayi salla shi kadai ta farilla au jama'atan ko kuma ya yi ta a cikin jam'i amma kila bai riski wani abu ba a cikin ko bai riske ta duka ba sun maja'a sannan sai ya zo ila masjidi jama'atin zuwa wani masallacin da suke yin sallar jama'a lam yi sallu ha su ma ba su sallace ta ba to tsakanin shi da wanda ya salla shi kadai duk babu wani dalili ba wani nassi da ya nuna akwai bambanci tsakaninsu bi hadithi mihjan bin al-adra sabida hadithin mihjan ibn al-adra radiyallahu anhu annahu kana fi majlisin ya kasance yana wajen zama ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa udhina fa udhina bis sala fa udhina bis salati sai aka yi kiran sallah fa qama rasulullahi ko fa udhina bis salati aka tada iqama duk yana dauka fa udhina bis salati aka tada iqama fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tashi fa sallaye sallah wa raja'a bayan ya idar da sallah ya dawo gurinsa ya zauna wa mihjan amma wannan sahabin mihjan bin al'adra fi majalisi yana gurin zamansa bai tashi ba faƙalar lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce wa mihjan ma mana ka an tusalli ma'an nas me ya hana ka kai musu kai sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslim kai ba musulmi bane qala bala ya rasulullah ya ce ni musulmi ne ya ma'aikin Allah walakin kuntu qad sallaitu fi ahli sai dai na riga nayi wannan sallah ne a gida a wajen a cikin iyalai na nayi sallar fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi idza ji'ita masjida idan ka zo masallaci wa kunta qad sallaita kuma ka riga kayi sallar fa uqimatis salatu aka tada iqamar sallar fa salli ma'an nasi ka tashi kai sallah tare da mutane wa in kunta qad sallaita koda ko ka riga kai sallar koda ka riga kai sallar ka zo ka tada mutane kai sallah tare da su kai sallah tare da su a matsayin wata farilla daban na'am da aka yana so ya warware mana nawuyan bi zalika tafawi da ka jawa wannan gurin layi an gane ko wa ya ta'akkadu wannan magana tana ƙara ƙarfi bi hadisi yazid bin amir da hadithin yazid dan amir wancan hadithin da muka karanta ya gabata imamu ahmad ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na ɗare a shafi na talatin da hudu mujalladi na hudu shafi na talatin da hudu haka al'albani a cikin al'irwa shafi na ɗari biyar da talatin da hudu ka koma cikin tuhufatul ahwazi na al-mubarak kafuri mujalladi na biyu shafi na biyar zuwa na shida wa ya ta'akkadu bi hadithi yazid bin amir wannan magana tana kuma yin karfi da hadithin yazid bin amir qala yace ji'itu yazid bin amir yace nazo wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah fajalastu sai na zauna walam adkhul ma'ahum ban shiga sallah fi salati walam adkhul ma'ahum fi sala ban shiga cikin sallar ba tare da su sai na koma na zauna fansarafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sallama ya juyo wajen mu fa qala sai ce a alam tuslim ya yazid baka musulunta bane ya kai yazid bin amir qultu bala ya rasulullah nace kad aslamtu nace ya ma'aikin Allah na musulunta qala ma mana aka an tadkhula ma'an nas fi salatihim to me ya hana ka shiga cikin mutane ai sallah tare da su qala inni kuntu qad sallaitu fi manzili yace amakin Allah na riga nayi sallata a gida wa ana ahsibu an qad sallaitum ina tsammanin kamar kun yi sallah da haka sai nayi sallata a gida to kuma da na fito sai na tarar ashe yanzu za ku yi sallah ba ku yi sallah ba fa qala sai manzo Allah yace da shi idza ji'ta ila salah to idan ka zo wajen sallah fa wajattan nasa ka samu mutane fa salli ma'ahum kai sallah tare da su wa in kunta qad sallaita ko da ku ka riga kai wannan sallar ta kullaka nafila sai ta zama ma nafila wa hadhihi waccan kuma maktuba ita ce ta farilla nawiyan bidhalika tafwi da babu shi an fahimta to ni za ka tambaya bai sharhi ba abinda yake ciki ba shi na karanta ba to ai sai ka tambaya za ka yi ba ta za ka yi bai sharhi in bai sharhi ba ai ba ni za ka tambaya ba shi za ka mata ka tambaya ka ce malam ba ka yi sharhin magariba da isha ba amma da tambaya kai ka ce to malam ya ce ban da isha da magariba to me ya karin bayani akan haka to kaga kila ni sai in faɗi me na fahimta yana cewa can malam ya ce ban da magariba ban da isha bayan an yi mata wuturi sun ce saboda ita sallan magariba ita ce wuturun nahar ita ce wuturun nahar in ka duba duk sallolin da suka biyo bayan da duk shafa'i ne ita ce sallar da ake kira wuturun nahar kana maimaita ta zama shida ita ma ta koma shafa'i kaga dama uku ce sai ka zo ka kuma maimaita ta ka kuma yin uku kaga ta zama shida kenan ka mai da ita shafa'i maimakon ita ce da wuturin nahar wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce ita magarba in ka riga ka yi ta ba za ka sake ta ba shi kuma ainihin wato abin nan sallar isha bayan an yi wuturi ai dama akwai hadithin la wutura ni fi laila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake so yayi salloli to ya jinkirta wuturinsa dan wuturi shine ake so ya zama sallar karshe kamar dai an ƙi an karhanta mutum bayan ya yi wuturi kuma ya wata sallah shi sa in akwai yiwuwar zai sallah to ya jinkirta wuturin zuwa abin nan allahumma sai dai wanda a ɗabi'arsa baya tashi shi sa ya sallar ishansa ya yi wuturinsa allah da ƙudura kuma sai ya tashi ya ji yana jin nishaɗin ya yi sallah to shi ne suka ce shi zai iya yin wasu sallolin na nafila amma ba zai maimaita wuturin ba idila witirani fi laila mako to sai yake cewa wannan hadithin ya riga ya gabata wa hadithu mihjan bin al-adra kai baya na dawo wace to mun je karshe ko wannan hadithin da muka karanta na na karshe da muka karanta hadithin yazid bin amir hadisi ne da'ifi da'ifi ne imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 119 wa da'afahu an-nawawi imam nawawi ya raunana hadisin wa kala hadithi yazid bin al-aswad aqwa yace hadithin yazid bin al-aswad ya fi karfi ba na yazid bin amir ba faslun wannan fasalin fi shuruɗin imama a cikinsa za mu ji sharaɗan limanci duk wanda zai zama liman to akwai wasu sharuɗa da ana buƙatar sharuɗan su tabbata su cika gare shi kan ya zama liman to za mu ji dalilan za mu ji sharuɗan kuma za mu ji dalilai akan sharuɗa ɗin alal musannif rahimahullah shuruɗul imamati tis'atun malai ce sharaɗan ka zama liman sharaɗai ne guda tara ba kawai da an ce bismillah kawai ka faɗa ba kamar wani da ake gaya mana aka ce a ya daɗe yana wa mutane sallar magarib azhar da la'asar wata rana kawai sai aka yi ruwa ruwa ya ta sauka aka yi ta sauka aka yi ta sauka ruwan sama shi kenan kawai sai magariba ta yi a gurin ba tafi ba bin shi yake sallar magariba a zahar da la'asar sai aka ce bismillah yawan mutane sallah sai ce a shi ba zai shiga ba aka ce kai fa kake mun da yadda da kai muna bin ka sallah ya bula ka mu ba ya ce ita ma wata abin da yasa nake idan ba a yin karatu a ciki ne ita ma sallar azhar da la'asar din da kuke tura ni kuna ganin ina shiga ina yi ai dan ba a yin karatu ne a cikin ta shi tsammanin sa shiru din nan da ake ba a karanta komai ita ko wannan ana karatu tunda bai iya ba ya zai shiga magariba ya ya san ana yin karatu yana ji kuma shi bai iya karatun ba ita ko azhar da la'asar ba a yin karatu in an tura gum ake yi dan haka dan an tura yi ba matsala shi yasa waccan ya iya waccan tunda ba a karanta komai amma wannan bai iya ba to za ga akwai irin wannan mutane yawanci za ga dama kuma inda ake gane sahihin limami a sallar bayyana ne sallar da ake karatu fili a fili amma sallar karatun ɓoyen nan fa ana ana Allah da ya gafarta wa mutane eh shi yasa ba kowa ya kamata ya zama liman ba shi yasa malai ce kai ya kamata a tsaya ayi wa mutane bayanin sharaɗan zama liman ba rigimar zama limamai ba a'a yanzu ka gane cewa sharuɗan nan kana da su ko baka da su sai yake cewa shuruɗul imamati tis'atun sharaɗan limanci guda tara ne al'awwal sharaɗi na farko a taharatu tsarki fala tasihu imamatu man sallama hudithan fala tasihu imamatu man sallama hudithan limancin wanda yayi sallah da kari muta'ammidan da gangan bai da sallah baya inganta shi ma zaka ga wani baya wankan janaba kuma bai san ana yi musamman ka shiga ƙauyuka za ga irin wannan janabarsa kawai yake ta yi kamar yadda wata tsohuwa aka taba tambayar ta aka ce tana wankan janaba ta ce to ita zina take yi da za ta yi wankan janaba sai suka ta ta dauka ai mazinata ne suke wankan janaba amma masu aure mai wani wankan janaba za su to ka iya samun wani limamin shi ma waya wankan janaba shi a tsammanin su shi ma kila in an yi zina ne ake wankan janaba amma in aure na sunna aka yi ba a wankan janaba to sai malai yake cewa sharadi na farko a tsahara tsarki fala tasihu imamatu man sallamu hudithan muta'ammidan limancin wanda ya yi sallah da kari da gangan baya inganta amma idan waɗanda suka bi shi sun sani in waɗanda suka bi shi ba su san shi yana da kari ba to shi kaɗai ne sallarsa ba ta yi wasu sallarsu ta yi insha Allah li'anna salatahu fasida domin asali ma sallarsa ɓatacciya ce wal halu kadhalika yana wannan halin yana da janaba yana da kari a jikinsa to ai sallarsa dama aslan batacciya ce alal musannif da haka wannan ba shi da wani dogon bayani sharaɗin liman ya zamanto tsarkakakke ne ba shi da kari a tsarin sharaɗi na biyu Allah ya kuna mamuman to anan ne za mu tattauna sosai kada liman ya zama mamu Allah ya kuna mamuman kada ya zama mamu famanikta da bi masubukin duk wanda ya yi koyi da masubuki au bi mamumin ko ya yi koyi da mamu zannahu imaman tsammanin saliman ne baɗalar salatu sallarsa ta ɓaci wanda ya bi ya yi koyi da masubuki waye masubuki shine wanda aka fara sallah ba tare da shi ba wasu abubuwa ko raka ɗaya ko biyu ta kubuce masa ko to wanda ya koyi da masubuki ko kuma ya koyi da mamu tsammaninsa wannan mamu ɗin liman ne ashe mamu ne yake ta bi baɗalar salatu almasbuku sai mala ya ce wawaye masubukin nan ya ce huwallazi adrakal imama shine wanda ya riski liman ba da raka'atin ko dai bayan liman ya yi raka'a ɗaya au aksara ko mafi ko fiye da raka'a ɗaya wa huwa ya qara'u fi ma ya qadi da haka shi wannan masubukin ya qara'u zai yi karatu fi ma ya qadi a raka'o'in da zai rama mithla qira'ati imamihi misalin karatun limamin sa al-fatiha ta sura karatun fatiha da sura ka duba at-ta'rifat lil jarjani an fahimta ko sai yake cewa wa yutasawwaru al-mas'alatu fi suwar taliya wannan mas'alar ta ba za a bi masubuki ba in kuma mutum ya bi masubuki sallah ko ya bi mamu sallah yana zaton liman ne sallarsa ta ɓaci to sai ce wannan mas'ala in ji malam wa yutasawwaru za a iya suranta maka wannan mas'ala fi suwar taliya a waɗannan surorin masu zuwa sura ta farko an ya kuma masbukun bi raka'atin aw akthara masabuki wanda aka yi sallah ba a fara sallah tare da shi ba to wannan masbukin ya miƙe bi raka'atin dan yana kokarin ya ciko raka'a daya raka'a daya ta kubce masa au akthara ko fiye da raka'a daya ba'ada salamil imam bayan sallaman liman liyaqdiya ma fatahu dan ya rama abin da ya kubce masa min raka'atin na raka'o'i to ya miƙe din nan zai ciko fa ya atamma bihi man lam yudrikil jama'atul ula wanda bai riski wannan jam'in na farko ba sai shi kuma yazo ya hawan feda ma'ana shi kuma sai ya bi shi sai ya koyi da shi wannan sura ta farko kenan masubuki ya tashi zai ciko abin da ya kubce masa tare da liman sai ga wani shi kuma yanzu ya shigo masallaci bai ma samu sallah ko ɗaya ba sai ga ga wani yana yana ciko sallah sai ya bi shi sura ta nawa kenan ta farko sura ma'ana hoton matsalar ta biyu au ko kuma an ya atamma masbuqun bi masbuqin akhara masbuki yayi koyi da wani masbukin daban bima fatahuma saboda abin da ya kubuce musu minas salati na sallah idza sallama al-imamu idan liman ya sallama ila masubukin farko raka ɗaya ya rasa masubuki na biyu ya rasa raka biyu misali liman yana sallamewa masubukin farko ya tashi zai ciko sallah sai shi kuma masubuki na biyu ya bi shi suka yi sallah tare masubuki na farko ya ci ko raka ɗayansa ya zauna yana sallama shi kuma masubuki na biyu sai ya miƙe ya ci gaba ya ƙarasa sallarsa ila kun gama kuma san wannan matsalar ba wancan na farkon aka fi sani masubuki ya bi masubuki kenan na'am ya suke yi eh yawwa sai ga abinda wanda ya taho da shi yake yi shi ma yaron haka yake yi haka masbuki ya bi masbuki sallah an gane wannan matsalar to sura ta uku an ya tamma muqimun bi mithlihi idza sallama imamun musafirun an ya tamma muqimun au ya tamma muqimun bi mithlihi ko kuma mazaunin gida yabi irinsa mazaunin gida ya yi koyi da irinsa mazaunin gida idan limaminsu matafi ya yi sallama matsala ta uku kenan limamin matafi ne raka nawa zai matafi biyu to sai ya zama waɗanda yake jagoranta ɗin su mazauna ne ba matafiya ba ne idan ya yi sallah raka biyu ya yi sallama za su yi mai za su miƙe su ƙarasa to wajen ƙarasawa ɗaya kuma sai ya ci gaba da bin ɗayan ko kuma biyu ko uku kawai sai suka jagorantar da ɗaya ya ƙarasa musu sallar matsala ta nawa kenan to wannan matsalolin guda uku wa qad ikhtalafa al-fuqaha manyan malaman fiqh sun yi saɓani fi hukumi al-itimami bil masbuq game ma da hukuncin koyi da masubuki alaƙaulaini sun yi zantuttuka guda biyu alƙaulul awwal ƙauli na farko wa huwa ƙaulul hanafiya wal malikiya wannan shine ƙaulin alhanafiya mazhabin hanafiya da kuma mazhabin malikiya kamar yadda ka koma cikin fathul qadir mujalladi na ɗaya shafi na 277 da kuma albaharun ra'iq mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da uku da kuma asharhul kabir liddirdiri mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai da kuma mawahibul jalil lil haddab mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da tara za a ga wannan matsalar cewa malamai sun tattauna game da wannan matsaloli guda uku matsala ta farko masbuki koyi da masbuki matsala ta biyu masubuki ya yi koyi da masubuki dan uwansa matsala ta uku matafi wato mazauna su bu matafi sallah bayan ya yi sallama sun tashi za su ciko sallah sannan kuma su a tsakankanin mazaunan wani ya bu ainihin wato dan uwansa mazauni sallah su karasa to sai ke cewa wannan matsala malamai sun tattauna sun yi saɓani akan ƙauli guda biyu ƙaulin farko shine hanafiya da ƙaulin malikiya annahu su waɗannan mazahib guda biyu suka ce la ya juzu li'timam bil masbuk suka ce baya halatta yin koyi da masubuki wala tasihu salatul mu'tammi bihi kuma suka ce sallar wanda yayi koyi da masubuki bata inganta ba sallar wanda yayi koyi da masubuki bata yi ba a wata mazhaba malikiya da hanafiya wa fassalal malikiyatu ko da yake mazhabar malikiya sun bambance ko sun fayyace idza adraka raka'atan ma al-imam idan ya riske raka'a guda daya tare da liman au aksara ko fiye da raka'a daya amma idza lam yudrik wala raka'atan fatasihhu su malikiya sun danyi wani dan togaciya sun danyi wani bayani suka ce baya halatta wato mutum yayi koyi da masubuki an gane ko suka ce amma idan ya riski raka'a guda ɗaya ko fiye da ɗaya tare da liman shi wannan masubukin to baya halatta wani ya zo ya koyi da shi amma idan shi kansa masubukin ya zo ya tara ana ta hiyar ƙarshe bai samu raka'a ko ɗaya ba fatasehu ya halatta wani ya zo ya jona masa su ci gaba da sallah so kaga su malikiya suna da tafsili su ku hanafiya ƙaunan wahidan bin masubuki sallah sallah bace ba me hujjar wannan mazhabobi guda biyu yace wastadallu sun kafa hujja bi adillatin da dalilai kulluha dukkan dalilansu ta duru haula muhawwirun wahid duk maganganunsu suna kewayawa ne a ƙarƙashin tattaunawa guda ɗaya huwa muhawwarun wahid abin tattaunawa guda ɗaya duk akansa suke ta abin nan haula muhawwarun wahid huwa annahu abin tattaunawa tasu shine annahu mamumun kawai shi fa wannan masubukin mamu ne irtabadat salatuhu bi salati imamihi sallar safa tana damfara ne tana da alaka da sallar limaminsa fala ya kunu imaman to yaushe kuma ya rikide ya zama liman da haka su a wajensu bayan da za a yi wato ya zama liman sannan ma'a ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da cewa tare da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imam ai shi kawai an sanya liman ne liyi utamma bihi dan a koyi da shi fala takhtalifu alaihi kar ku saba masa fal mamumu dan haka shi mamu tabi'un lil imam ghairu matbu'in tabi'un lil imam shi mamu mai bin liman ne ghairu matubu'in shi kuma ba abun bi bane da aka su a wajen su ko da liman yayi sallama to ai har yanzu tunda ka tashi kana ciko sallah kana da alaka da shi liman to limamai guda biyu za a yi ga naka liman kuma kai ma yaushe ka rikide ka zama liman an gane fiƙihun su na farko kenan wa ujiba amma fa an ba su amsa bi annahu cewa shi fi halati imamihi imamatihi a lokacin da yake nasa limancin shiwa masu buki laisa ma'amuman ba fa amamu yake ba a lokacin li'annahum fasala an imamihi domin ya rabu da limaminsa ba'a da salamil imam bayan sallaman liman da haka yanzu mai cin gashin kansa ne kamar yadda mai alari ya ce fa huwa kal musalli wahadahu da haka idan wani ya shigo masallaci ya zo bai tarar da sallah bai tarar an yi sallah sai ga ga wani masubuki ya yi koyi da masubuki to yanzu a lokacin da ya zo ya joni da masubuki yanzu masubuki ya tashi daga masubuki tun da liman ya yi sallama yanzu shi ba masubuki ba ne musalli wahadahu ne sai wani ya shigo masallaci ya jona shi ya jona masa to yanzu ka bi almusalli wahadahu da haka yanzu shi ya zama liman kai ka zama mamu kai da ka shigo yanzu amsar da aka ba su dangane da waccan matsala an yadda lokacin da shi masubuki ya shigo masallaci yana tare da liman amma da aka je ƙarshen sallah liman sai ya sallama a ƙarƙashin yin sallaman liman sai wannan ya ba wa masubuki dama ya tashi ya ciko raka'o'in da aka yi bayan to lokacin da ya miƙe yake ciko raka'o'in sallar yanzu ba shi da alaƙa da liman kamar yadda za su kawo hujjojin yanzu in sahau ta same shi zai yi duk abin da ya same shi a sallah shi ya samu ba ruwan liman yanzu da shi su kuma sai suke ganin a ai har yanzu ba su rabu ba da liman sallarsa tana ɗamfara tana da alaƙa da ta liman da haka ba za a bi shi ba ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilansu dai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu daminun wal mu'adhdhinu mu'taminun ko mu'tamanun al-imamu daminun shi liman mai ɗaukar nauyi ne ko mai lamuni ne wal mu'adhdhin shi ko mai kiran sallah mu'taman abun amincewa ne wannan hadisin abu dawud ya fitar da shi hadisi na 517 imam tirmizi hadisi na 207 hadisin abi huraira wa sahahul albani a ƙarƙashin wannan hadisin sai suka ce fal imamu ya tahammalu anil ma'amumi qira'atul fatiha shi liman shi yasa yake ɗauke wa mamu karatun fatiha wal qiyam yake ɗauke wa mamu tsayuwa idza adarakahu ruku'u idan ruku'u ya riske shi yanzu kana shigowa masallaci sai ka tarar da liman yayi ruku'u me za kai za kai kabbara harama kai kabbara tafiya ruku'u ka bi shi kana na kai karatun fatiha ai ba kai karatun fatiha ba tsayuwa dan karatun fatiha kana nan kana na kai karatun sura duk baka nan wa ya dauke maka karatun fatihar da na surar da tsayuwar liman fa kaifa yasugu lahu an yatahammalahu an gairihi to ta yaya zai yiwu zai halatta an yatahammalahu shi ma wato yaro baya daukan yaro shi yanzu da aka dauke shi ta yaya shi kuma zai dauki an gairihi ya dauke wa waninsa yanzu sai shi ma yanzu ya zo ya tarar da liman a ruku'u liman ya dauke masa ruku'un ya dauke masa tsayuwa da karatu da sauransu da haka ya zo shi ma an idar da sallah ya tashi yana ramawa yana ruku'u sai wani ya shigo shi ma ya kabbara sai shi ma ya ruku'u ya shi kuma ta yaya shi da aka dauke mai shi kuma zai dauke wa wani an fahimci matsalar to wa nuqishu shi ma wannan malamai dai sun tattauna su waɗanda suke ganin wannan muna tattauna matsalar ƙaunin malaman farko hanafiya da malikiya suna kawo dalilansu kuma malaman da suke ganin ba su tafi akan nasu ra'ayin ba suna warware wannan fahimta ta wayancan mazahib guda biyu kun ji dalilinsu na biyu to wa nuqishu an tattauna da su bi anna hadha laysa fi mahallin niza' لأن المسبوق حين يسلم الإمام يقضي ما عليه ولا يتحمل عنه أحد شيئا فيما يقضي فيه فهو في حكم المنفرد ودليل ذلك أنه لو سهى فيما يقضيه سجد للسهو ولم يتحمله عنه إمامه السابق aka ce to a wannan ita ma ba hujja bace wannan hujja da kuka kawo ko hanafiya da malikiya wannan ita ma ba hujja bace mai karfi me yasa suka ce bi anna hadha ai nan wannan laysa fi mahallin niza ba anan muke ja'in jadin ba ba nan ne gurin jayayya ba li'anna al-masbuqa domin shi masbuqi hina yusallimu al-imam ai lokacin da liman yayi sallama ya qadima alaihi ai yana tashi ya ramo abin da ke kansa ko wala yatahammalu anhu ahadun shay'an ai babu kuma lokacin da ya tashi yake ciko sallarsa shi masu buki ai ba wanda yake iya ɗauke masa komai fi ma ya fihi a cikin abin da yake ramowa fahuwa to kaga shi kenan fi hukumil munfaridi hukuncinsu ɗaya da mai sallah shi kadai wa dalilu zalika dalilin da zaka gane haka annahu lausaha yanzu da mutum zai tashi masu buki ya tashi zai ciko sallah wajen ciko sallar tasa sai ya rabkanuwa fi ma ya kadi cikin abin da yake ramawa sajada lissahawi kaga ai zai yi sujudu sahawi ko misali da ya tashi yana ramowa sai ya rage a sallah zai yi me sujada kabli da ya tashi yana ciko abin da aka yi baya nan sai ya kari a cikin cikawar tasa zai yi me kaga anan walam ya tahammalhu anhu imamu sadiq limaminsa da ya gabata ba zai dauke masa wannan ba suna da alaka yanzu na'am abu wanda a wancan karan kaga da lokacin suna tare da liman wa sahawul ma'amum ya hamiluhu al'imam to amma yanzu tun da yanzu hukuncinsa hukuncin al-munfarid ko al-musalli wahdahu ne yanzu in yayi rafkanuwa a sallarsa limaminsa da ya gabata wanda ya yi sallar matin ya sake shi ba bai ɗauke masa ba sai ya yi ta Allah ya sa wai duk ƙoƙarin da nake a gane karatun na an fahimta to dalilinsu na uku duk dai muna kan mazhabar hanafiya da malikiya yanzu kowanne kaga ana kawo dalilinsu kuma ana ɗan kawo abin da ake ganin za a ba su jawabi a kai na uku anna hadha suka ce ai irin wannan a ce masbuki yana rama sallah wani ya zo ya bi shi sallah ai irin wannan ta zammanan tiqalan min mamumin ila imam wannan ya kunshi transfer daga mamu zuwa liman kuma na fata gane ma'ana yin haka in aka ce wanda ya shigo masallaci yanzu bai tarar da sallah ko ɗaya ba ya tarar da wani yana cikowa ya bi shi to yin hakan ya kunshi intiqalan shiratuwa tasowa min mamumin daga mutum yana mamu ila imamin kuma ya koma zuwa liman wantiqalan min itimamin ila imama yanzu shi kuma ya taso min itimam daga koyi da liman ila imamatin zuwa ga limanci bila uzirin kuma ba gaira ba dalili ba tare da sababi ba wannan shine dalilinsa na uku wala yumkinu suka ce kuma ba zai yiwu ba an yanta min al'adina ya taso daga matsayi na ƙasa ilal a'ala zuwa matsayi na sama ba zai yiwu ba yana mamu kaga matsayin ƙasa ya narke ya koma liman matsayi na sama ya ce ba zai yiwu ba fakaunul insani imaman ai kasantuwar mutum liman a'ala shi ya fi ɗaukaka min kaunihi mamuman sama da kasancewarsa mamu to ya yana mataki na ƙasa zai tsallan baɗake ya koma mataki na sama yana mamu ya rikide ya koma liman duk kurajin hujjojin ba za a bi masubuki sallah ba wani ba zai shigo ya yi feda da masubuki ba to wani kisha shi ma wannan hujjata su an tattauna ta bi annahu intiqalin min jama'atin ila ukhra li udhr sabaqi sai suka ce eh bi annahu shi yanzu intiqalin shuruwa yayi min jama'atin daga wani wata jama'ar ila ukhra zuwa wata li udhr sabaqi saboda uzurin riga shi da aka yi yanzu shi masbuki na farko ba an riga shi an fara sallah baya nan ba kuma wani adadi na rakawoyi sun kubce masa haka ne ko to da liman ya sallama yanzu ya tashi yake rama sallah sai wasu suka shigo masallaci suka ga ga wani masubuki yana cika sallah sai suka yi kabbara suka bi shi yanzu ya taso daga wani jam'in zuwa ina wani jam'in me ya ba shi damar ya taso daga wani jam'in zuwa wani asabuk riga shi da aka yi a waccan sallar ta farko aka tsere masa da wasu adadin rakawoyi mafhum sai ya ce wa idiraki fadlil jama'a da kuma riskar falalar jam'i in taqala min jama'atin ila ukhra li udhri sabqi wa idiraki fadlil jama'a wannan shine dalilin na hudu anna hadha lam yakun ma'rufan fi ahdi salaf na hudu cikin hujjojin hanafiya da malikiya suka ce wannan masu wato abu masubuki sallah wannan bai zama daga bai zama sananne ba a zamanin magabata falam yakuni sahabatu radiyallahu anhum idza fatat idza fatahum shay'un min as-salah sahabbai basu zama idan wani abu ya kubce musu a sallah ba yattafiquna ba su kasance suna haɗuwa an ya taƙaddama minhu bihim ahaduhum ɗaya daga cikinsu ya shige musu gaba ba liyakuna imaman lahum dan ya zama musulman walau kana hadha min alkhair da yin wannan abun alheri ne la sabaquna ilaihi da sun riga mu kun ji wata hujja ta su ta hudu baya cikin koyarwar magabata ba a samu sahabbai suna yin haka ba da ku alheri ne da sun riga mu wa hadha aqwa mastadallu bihi sai malam yake cewa wannan maganar tasu ta karshe shine mafi karfin abin da suka yi hujja da shi cikin dalilan duk da suka kawo wannan dalilin yafi kowane yafi sauran karfi fi adamil mashru'iyyati a cikin rashin shar'antuwar bin masubuki sallah ma'ad dalilil ati tare da dalilan nan masu zuwa ko ma'ad dalilil ati tare da wannan dalilin na biyar mai zuwa bari mu yi shi a gurguje idan an ce lokaci yayi dalili na biyar annal qaula bi jawazin wa sihhati imamatil masbuq lalle maganar cewa maganar da aka ce ya halatta kuma ya inganta limancin masbuki yu'addi wannan shi ya bayo ila tasalsul zuwa ga bin salsala fa yadkhulu ma'al masbuki mutum ya shiga sallah tare da masbuki hina ya kazi ma fatahu lokacin da masbuki yake rama abin da ya kubce masa mallam yudrikil jama'atul ula wanda bai riski sallar jam'i ta farko ba wa rubbama yafutu shay'un fa yaqdihi sau da yawa shi ma wannan ɗin masubukin da ya shigo shi ma wani abin zai iya kubce masa a sallah fa ya qadihi ya tashi zai rama thumma ya ati thalithun shi ma wani ya shigo ya tarar jam'in farko an ƙare masubuki masu jam'i na biyu sun bi masubuki sun idar da sallah su ma a ciki ya za a samu masubukai su ma suna gama wasu jama'a ta uku su ma su zo su jona thumma wa rabi'un da na hudu haka haka ilah shi yasa yayi dige-dige ma'ana za a iya samun kenan sallah guda ɗaya ta zama mai tarago hawa hawa hawa hawa wancan na farko sun zo sun riski sallah ba duka ba da haka ɗayan an idar da sallah ya tashi yana ramawa sai wasu suka zo suka jona da shi suka ci gaba da binsa su ma a cikinsu za a iya samun wani masubuki wanda ba duka ya samu ba bayan su ma sun gama tasa sallah ya miƙe yana cikawa wasu su ma su shigo su ma su bi shi to irin wannan sallar da irin wannan salsala din ba a samu ba cikin tarihin magabata to sai ce wannan yana daga cikin dalilin su mafi karfi to yanzu wannan mun ji mazhaba ta farko yanzu za mu ji mazhabar shafi'iyya da hanabila to sai kuma ya zama shine darasinmu na na saci mai zuwa insha Allah so abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik